له فيها ما نشاء عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا كلا نمد هؤلاء وهؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أسد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك اللهم ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahalul uqdata min lisani yafqahu qawli amma ba'du yan uwa musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh barkanmu da kasancewa cikin wannan masallaci nawa mai tarun albarka masallacin bohol number 58 real quarters a nan fadar jihar gombe barkanmu da kasancewa domin bibiyan ayoyin alkur'ani mai girma cikin wannan wata na Ramadan mai albarka ƙarƙashin jagorancin ƙungiyar jama'atu izalatul bida wa ikamata suna reshen jihar gombe muna yi wa 'yan uwa da muka samu a wannan unguwa a wannan masallaci sake maimaita sallama karo na biyu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu babu shakka wannan masallaci mai tarun albarka an sha gudanar da darussa daban-daban cikin ramadan da wajen ramadan a wannan masallaci mai taron albarka ko masallaci mai daɗaɗɗen tarihi cikin hikimar Allah da ƙaddarawarsa da kuma umarni na shugabanninmu a wannan shekara ta 445 bayan hijira sai aka ainihin ba mu umarni mu zo mu riƙe wannan majalisi wajen karatun alkur'ani cikin wannan wata mai albarka wata ramadan a ramadan da alkur'ani kamar ɗan juma ne da ɗan jimmai domin shi watan gaba ɗaya watan alkur'ani ne shaharu ramadan alladhi unzila fihi alkur'an saboda haka shi a tafsirin azumin watan ramadan ba shi da wata buƙatar doguwar muƙaddima a gun dukkan musulmi wanda yake azumtar wannan wata wanda kuma ya sha jin karatu na alkur'ani musamman abin da ya shafi tafsiri a wannan wata sai dai bisa ka'ida zuwan ka farko agu wajibi ne usulubi ko tsari ya saba ga wanda aka gada ko wanda ya bada kujeran aka hau bisa umarninsa na farko bisa abin da Allah ya kaddara mana fahimta cikin addini farko za mu fassara alƙur'ani da alƙur'ani shi ne a tafsir bilma'asur alƙur'an bilƙur'an summa bi sunna summa bi aqwal at-tabi'in za mu yi ƙoƙarin fassara alƙur'ani da ayoyin da suke kama da ayan da muka karanta abu na biyu kuma da goyon bayan hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama abu na uku kuma da maganganu na magabata musamman abin da suka faɗa game da sababin nuzul na aya ko abin da ya kama da wannan cikin bayani da suka yi ayoyin alkur'ani wadan wannan shine usulubi da zamu bi insha Allah abu na biyu shine wajibi ne a matsayin mu na musulmai mu gyara rayuwar mu mu saita ta a wannan wata malamai suna cewa shi Ramadan kamar sabis ne na shekara a zukatan masu imani duk wanda motarsa ko mashin ɗinsa ko wani injinsa ya yi kwana biyu iya mai sabis to haka malamai suka ce shi ramadan a gun musulmi tamkar sabis ɗin shekara ne ana sabunta mana imaninmu da gangar jikinmu da ainihin akawal da, da hankulanmu da maganganunmu wannan sabis da ake wa zukatan masu imani kuma shi ne zai doge tafi har zuwa shekara mai zuwa saboda haka a matsayinmu na musulmai sai mu ainihin kula da irin makarantar da muka shiga mai tarun alkhairi Allah ta'ala ya faɗi sakamakon da ake fita da shi cikin ramadan shi ne taƙawa duk wanda ya azumi bisa koyarwar sunna to ana sare zai fita da taƙawa daga ramadan kuma wannan taƙawa ita ce kalma guda ɗaya wanda babu kamarta irin gindaye alkhairi da ya a ƙarƙashinta a cikin alƙur'ani duk wata kalma bayan kalmar takawa take bi wajen jeranto alkhairai da albarkoki da Allah ta'ala ya ajiye karkashinta to babu shakka ina yi mana shawara a matsayinmu na ɗaliban ilimi muna shawartar ahalin wannan unguwa da masallaci mu ɗau ramadan a matsayin makaranta mu ɗauke shi makaranta mai gyara tarbiyya mai gyara akalak mai gyara ainihin akawal da akawal duka mu ɗau ramadan mai gyara rayuwarmu ne gaba ɗaya abu na uku shi ne mu kula da zamantakewa wajen yafiya ga juna ga wanda suka samu saɓani wajen kyautatawa juna da mu'amala ta yi kyau domin manzan Allah ya ce addini al-mu'amala shi addini mu'amala ne idan mu'amala ta gurɓata addini ba zai yadda ake bukata ba saboda haka addini ya zo da koyar da mu'amala wajen yafiya da ainihin kau da kai da tawazi'u da ƙasƙantar da kai da ainihin nuna girman mai girma da tausayawa na ƙasa ma'aiki yana cewa sallallahu alaihi wasallam baya daga cikin wanda baya girmama na gaba da shi kuma wanda baya ainihin tausayawa na ƙasa da shi saboda ka ina ba mu shawara bisa koyarwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama mu zamto masu kokarin gyara mu'amalar mu wajen kyautatawa junan mu da ainihin yafewa junan mu da ainihin al'amura irin wannan wanda zai kyautata mu'amala abu na uku shine mu yi ƙoƙarin ribatar lokutan wannan wata wajen dagewa da karatun alkur'ani mai girma da tasbihai da ambaton Allah da ainihin yawan addu'o'i domin watan karɓar addu'a ne alkhairi ɗaya a ramadan za a kai alkhairi dubu da bai kama kafar alkhairi ɗaya a ramadan ba mu yi ƙoƙarin amfani da wannan lokacin duk wanda Allah ya raya shi ya kawo shi ramadan kamar Allah ya kusanto masa da aljanna kusa da shi ne duk abin da kai Allah linka ma shi zai yi in karatun alkur'ani ne in na filfili ne in ciyarwa ne duk abin da kai na alkhairi to Allah zai linka shi linkin balinki a watan da ba ramadanu ba to mu yi kokarin maribaci wannan lokaci din da lokaci ne mai wucewa Allah yana cewa ayyama ma'dudat yan kwanuka ne takaitattu wanda hannu zai iya kirga su mu yi kokarin ribatar su wajen dagewa da ayyuka na alkhairi kada watan ya wuce ko muna cizon yatsa muna nadama ba zama to mun ribaci abin da muka ribata wajen raya dararen watan da ainihin raya yinanansa da kuma ƙoƙarin amfani da abin da Allah ya bamu wajen tausayawa talakawa da miskine da marayu da mabukata wajen musu alkhairi da irin abin da Allah ta'ala ya bamu abu na kusan ƙarshe shine kada mu manta da yi wa mahaifanmu addu'a da malamanmu da ainihin ƙasarmu da ainihin al'umma ta duniyar musulunci gaba ɗaya mu dinga sa juna cikin addu'a ma'aikin Allah sallallahu Alaihi wasallam yana cewa duk wanda ya addu'a wani ɗan uwansa a bayan idonsa to Allah zai tashi mala'ika ya ce kai ma amin walaka kai ma Allah ya biya ma bukatunka saboda kada manta da sanya ‘yan uwanmu cikin addu'a ko mu yi ƙoƙarin sanya ƙasarmu cikin addu'a da yi mata fatan alkhairi don duk inda ake tunanin abu ya lalace abu ya ruguje to al'amura abun Allah suke inda ma'amurhu iza ara da shay'an an ya ƙuri lahu kun fayakun in Allah ya so wani sanadi kwaya ɗaya sai ya gyara ƙasar gaba ɗaya al'amura duk suna ga Allah lillahi al'amuru min qablu wa min ba'ad Allah ta'ala ya mana jagora Allah ta'ala ya samu fara a sa'a a madadin kwamiti na wannan masallaci ƙarƙashin jagorancin ciyaman gaci a gefe na da kuma shugaba na unguwa ga yacen gefe na shi ma muna yi wa kowa fatan alkhairi kuma gani da alaran mamalin ibrahim musa wanda sananne ne kuma ɗan wannan unguwar ne wa walidin wa mawalala kenan mu ne kusan bakinsa don shi ɗan unguwa ne to muna yi wa kowa fatan alkhairi yadda muka zo muka same ku lafiya Allah ya ba mu ikon yin wannan karatu lafiya kuma Allah ya fahimtar da mu alkhairan da ke cikin alkur'ani Allah ta'ala ya samu ribuci wannan wata kuma Allah ya sa wannan alkur'ani wannan littafi cice mu ya ya zama to haske a gare mu a duniya da lahira Allah ya ba mu ikilasi Allah ya ba mu yi dan Allah kuma Allah ta'ala ya karba mana abu na gaba akwai damar tambaya ko ƙarin bayani ga wanda yake da bukata amma ta hanyar rubutu wannan zai fi kwarai da gaske har in ba tambayar arida ba ce akwai tambayan arida wanda aka take bujirowa to wannan ɗaya biyu ba matsala amma tambaya rubutacciya mun fi mara balale da ita wanda akwai wa za mu yi darasi a kanta in ya so wace gari sai mu zo mu karanta abin da Allah ya hore mana Allah ta'ala ya mana jagora ya mana ainihin riko da hannuwanmu kamar yadda muka tattauna da ciyaman dama muna gabatar da tafsiri sama da shekara bakwai a wannan gari to duk inda muka fara da karatunmu na ramadan da karatunmu na mako-mako bai tsaya ba haka muke bin abin ajere domin shi alkur'ani ruwan sanyi ne ba shi da gefe duk inda aka karanta ya dace da mu da bisa tattaunawa da shi ciyaman na kwamiti a jiya da na bijiro masa da wannan matsala sai ce ya ba mu dama mu ɗora daga inda muka tsaya domin karatun muna bin sa ajiyar kuma ga 'yan media suna ƙoƙarin jeranta karatun al'umma da yawa suna amfana a duniyar musulunci saboda ka insha Allah za mu ɗora daga inda muka tsaya mana cikin suratun ra'ad sura mai namba ta goma sha uku in ka ɗauko ƙirgen surorin alƙur'ani daga sama zuwa kanta kuma karatu ya tsaye da mu ƙarshen aya mai namba ta goma sha hudu yau kuma za mu tashi aya mai namba ta goma sha biyar insha Allah kuma wannan shine darasinmu na hudu a cikin suratun ra'ad insha Allah Allah rama bismillah
بسم الله الرحمن الرحيم ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال Allah ta'ala yake cewa walillahi yasjudu man fis samawati wal ard man fis samawati wal ard yasjudu lillah duk halittu da suke ainihin sammai tun daga sama ta daya har zuwa sama ta bakwai da halittun da suke kasai tun da ƙasa ta daya har zuwa ƙasa ta bakwai to yasjudu lillah suna yi wa Allah sujada ay abudu wa yatawadhi'u lillah suna yin bauta kuma suna kaskantar da kansu ga Allah duk halittu ba masu yan adam ba abin da ya shafi mala'iku a sammai abin da ya shafi yan adam da aljanu a bayan ƙasa da halittar da muka sani da waɗanda ba mu sani ba to Allah ya tabbatar da kan cewa suna yi wa Allah sujada suna yin ibada irin ibada da dace da su kuma suna yi wa Allah tawazu'i kaskantar da kai irin kaskantar da kan da ya dace da wacin ibada au an wa karahan wata ibadar kamar masu imani suna yi ne cikin daɗin rai da kwanciyar hankali kamar ɗan adam musulmi ya yi sallah zai ji daɗi ya yi azumi duk da wahala da kishirwa zai ji daɗi ya sa ma'aikin Allah yake faɗa wa bilal bin rabah ladaninsa yake cewa arhina biha ya bilal idan lokacin sallah yayi sai manzon Allah ya cewa bilal ka hutar da mu wajen kiran sallah ka sanya mana farin ciki idan ka kira sallah saboda kaga duk ibadar da musulmi zai yi dau'an ne iya so iya jin daɗi gabar tana so zuciyar tana so kuma dukkan a zuruf nasa zai ajiye su a lokacin da Allah ta'ala ya kira shi dama Allah ta'ala yana cewa ya ayyuhal ladina amanu stajibu lillahi يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم Mm.
واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه Mm.
وأنه إليه تحشرون Allah ta'ala ke cewa ya ayyuhal ladhina amanu stajibu lillah ya ku masu imani ku amsa kiran Allah ku amsa kiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idza da'akum lima yuhyikum a lokacin da suka kira ku domin su dora ku kan abin da za ku rayu a kansa saboda ka duk lokacin da aka kira ka a matsayinka na musulmi ka amsa ɗau'an ka ji daɗin kiranka da aka yi wajen yi wa Allah bauta idan an ce isalla an tunatar da kai ka yi idan an tunatar da kai game da azumi ka yi cikin daɗin rai da kwanciyar hankali idan an ce wani taimaka ba da zakka ba da taimako kana da iko ka yi cikin kwanciyar hankali wani izumunci i cikin daɗin rai wani ikaza ikaza taimakawa ne sada zumunci ago kaza tausayawa marayu duk abu ne wanda za ka yi shi bisa daɗin rai da kwanciyar hankali a matsayinka na musulmi to dukkan ibadar da musulmi zai yi sallah da wasunsu to shi ne Allah yake siffanta cewa su masu imani suna yi ɗau'an cikin jin daɗi da nutsuwa da kwanciyar hankali akwai ko masu bautawa Allah karhan a matsayin dole ko sun ki ko sun so kamar munafukai munafiki zai yi sallah amma don dole ne munafiki zai yi azumi don dole munafiki zai fita har jihadi amma don dole an fahimta kamar kafirin da aka ritsa shi aka ɗaga takobi kansa zai bi Allah don dole ana fahimta wannan shine ɗau'an wa karha ko kuma dole yadda musulunci ya ce a suturta jiki a rufe tsiraici musamman al'aura mugallaza to ko kafiri ne shi sai ya yi wa Allah ɗa'a gun dole sa ne in ka ga mutum ya fito tsirara to mahaukaci ne to amma in dai har ka rufe tsiraicinka duk irin adawar da kake wa musulunci to ka yi wa Allah ɗa'a don dolenka abu ana fahimta musulunci ya ce a duk lokacin da za ka biya bukata ta bayan gida ko fitsari to ka suturce kanka ka ɓoye daga idan mutane duk kafirci mai kafirci babu shakka a gidansa akwai banɗaki a ofisinsa akwai banɗaki to har in ya shiga makewayi wajen biyan bukata ya yi wa Allah ɗa amma karhan ana fahimta musulmi zai yi ɗau'an ɗau'an ɗin to zai kaddara ma samun lada duk abin da ka yi wa Allah ɗau'an to Allah lada zai baka ka biya bukata ta bayan gida ka fidda cuta jikinka amma lada Allah zai baka ka yi fitsari ka samu lafiya lada Allah zai baka ka tarbiyantar da iyalinka sun sama farin ciki lada Allah zai baka ka biya bukatar ka ga iyalanka lada Allah zai baka saɓanin wanda zai yi wa Allah karhan in kai wa Allah da'a karhan baka da lada amma in kai wa Allah da'a ɗau'an kana da lada ana fahimtar wannan wannan shine bambancin ɗau'an wa karha su masu imani za su yi wa Allah bauta duk wahalarta da ido yake gani duk wahalarta da jiki yake gani amma za su yi ta cikin daɗin rai kuma yin ta cikin daɗin rai sai Allah ya ba su lada kuma za ku yi the same wannan ibadar da wani wanda ba musulmi ba ko wani munafiki ko wani mai raunin imani amma shi kuma Allah ba zai ba shi lada ba mai bambancin kai kai ɗau'an shi kuma yayi karhan akwai shekarun baya lokacin ina zaton muna karatu a jami'a akwai wata wanda ba musulma ba ana mukumukun sanyi sai ta aro hijabi na wata daga cikin sistar musulmai sai ta sanya hijabi amma ta sanya hijabi domin sanyi sai muka ganta sun yi muke tattaunawa wance yaya a matsayinki na wanda ba musulmai ba musulma ba ta yaya za ki sa sutura ta musulmai sai take cewa ai ta sa ne domin sanyi sanyi ne ya sa ta sa kaga ta sanya hijabi suturar musulmai amma ta sa karhan don dole da tilastawa ana fahimta amma da musulma ce ta sa duk da za ta karewa kanta sanyi to za ta samu lada a gun Allah ana fahimta wannan shine bambancin ɗau'an wa karaha Allah ta'ala yake cewa wa zilaluhum hatta iniyoyin mutane musulman da wanda ba musulman ba suna yi wa Allah da'a inuwarka tana yi wa Allah sujada tana yi wa Allah tasbihi wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdi وإن من شيء إلا يسبح بحمده mm.
ولكن لا تفقهون تسبيحهم mm.
إنه كان حليما غفورا Allah ya ce wa in min shay'in ba wani abu da ka sani a duniya da wanda ka sani da wanda baka sani ba illa yusabbihu bihamdi face iyayi wa Allah tasbihi Allah da iko yake kudin aljihunka iyayi wa Allah tasbihi ragon gidanka iyayi wa Allah tasbihi wayan aljihunka tana yi wa Allah tasbihi agogon hannunka iyayi wa Allah tasbihi tufafin da ka sanya iyayi wa Allah tasbihi mashin ɗinka iyayi wa Allah tasbihi motanka tana yi wa Allah tasbihi ɗakin da kake kwana ciki iyayi wa Allah tasbihi gado da ka kwanta katifa da ka kwanta mayafi da ka lulluɓa duk suna yi wa Allah tasbihi Allah ya ce wa in min shay'in ba wani abu illa yusabbihu bihamdi face iyayi wa Allah tasbihi sai dai Allah ya ce walakin la tabqahuna tasbihahu sai dai ku la tahab la tafhamuna tasbihahu ba ku fahimta tasbihansu ba mamaki lokacin da akuya take kuka tasbihi take baka sani ba ba mamaki lokacin da rago yake kuka tasbihi yake wa Allah baka sani ba duk abin da ka sani in ji Allah yana yi wa tasbihi ina yi wa Allah tasbihi sai dai kai ne da ni ba mu san meye tasbihin sakon Allah ba amma shi Allah ya sani shi ne Allah ya ce wa zilaluhum hatta inuwarka tana yi wa Allah da'a haka nan inuwar kafiri tana yi wa Allah da'a karhan shi ne wa zilaluhum bil guduwi wal asal suna yi wa Allah da'a safiya da marici yanda kake yi wa Allah da'a bukuratan wa ashiya ko sallah ko tasbihi ko karatun alkur'ani to haka nan su ma waɗanda suke inuwoyinmu da inuwoyin waɗanda ba mu ba su ma suna yi wa Allah ɗa'a karhan guduwan wa ashiya shi ne Allah ta'ala kita bil gudu wal asal al gudu shi ne ɗulo'il fajir ila zawali shams ketowan alfijir zuwa zawali na rana shi ne al gudu al asal shi ne ba'da zawal ila gurubi shams wani shi ne asad safiya da marici to duka da mu da inoyinmu to Allah ya tabbatar muna masa bauta hede mu bambancin mu dau'an muke yi waɗanda ba mu kuma karahar suke yi bambancin shine mu dau'an muna samun lada su kuma karahan ba sa samun lada Allah ya samu dace aya ta gaba قل من رب السماوات والأرض قل الله mm.
قل أفاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم Mm.
لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا قل هل يستوي الأعمى والبصير Mm.
أم هل تستوي الظلمات والنور
Allah ya ce kullahu ka faɗa gare su man rabbu samawati wal ard wane ne ubangiji mahalicin sammai da ƙasai an ce as-samawati wal ard sammai da ƙasai amma ana nufin cewa halittun cikinsu da su ɗin da sammai tun daga ɗaya har ta bakwai da halittun kaf da cike cikinsu idan ka gangaro ƙasai daga ta ɗaya har ta bakwai da duk halittun da suke cikinsu da kuma halittun da suke rayuwa tsakanin sama da ƙasa kamar mu to waye ubangijinsu waye mahalicinsu an fahimta akwai bambanci tsakanin rabbu da ilahu rabbu shine alkhaliqu almudabbiru arraziku almuhuyi almumitu wannan shine rabb wanda hatta kafirai mun yi maja da su a wannan layin duk kafircin kafiri ya yadda Allah ne mai halitta kuma Allah ne mai kashewa ya yadda Allah ne mai juya al'amura daga zafi a yi sanyi a yi damina a yi rani a yi tsada ko tun da lokacin da muke a yi arha kuma in Allah ya so a yi tsanani a yi sauƙi kowa ya san wannan a hannun Allah yake Allah bai arawa ɗan adam damar wannan ba kowa yi shi da halitta da kula da halittu da juya al'amura da yau kai ne gobe ba kai ba ne tudu a hannun Allah yake shi ne rabbu waye yake juya al'amuran ƙasai da sammai da abin da ke cikinsu wanda ragamar juya sun yana gunsa kana zaunen nan za ga ka kwanta ‘yan awoyi ka tashi wannan daren ya tafi ina ya tafi wa ya tafiyar da shi inda ya tafi ina ya je Allah ne ya sani kana zaune za a ga gari ya waye haske ya zo shi hasken da ya zo bayan gari ya waye a ina gida waye zo da shi Allah wannan hasken muna cikinsa awanni idan magariba ta zo to za a ga shi hasken yinin ya gudu ya tafi kuma daren dare ya zo waye ya tafi da wancan waye zo da wannan Allah ne kana zaune an haife ka baka sani ba Allahu alladhi khalaqakum min da'fin
الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير Allah ya ce Allahu allazi khalaqakum min da'afin an karanta da da'afin da du'ufin duk wannan kira'a ta zo Allah ne ya halice ku daga rauni duk wanda aka halitta an haife shi a cikin rauni Allah ya halice shi a zanin goyo ake yawo da kai in ma baka cika hankali ba ba za a baka rukun jariri ba an gane ko in ba a yadda da hankalinka ba ba za a baka rukun jariri ba domin rauninsa kwantar da shi sai a hankali ɗaukansa sai a hankali ai ka ga rauni ya ƙare wanda la ƙaddara Allah ko abu ne wanda zai kashe ka ya faɗo ɗakin a matsayinka na jariri bayan da za ka yi da shi ba ka da iko daidai miskala zarra ka ga rauni ya ƙare ai to dukkanmu mun yi rayuwa irin wannan khalaqakum min da'afin summa ja'ala min ba'di da'afin quwwa sannan bayan wannan rauni da muka kasance a cikinsa cikin watanni ko shekaru sannan kuma wani ƙarfi zai zo bayansa shi ne duk gamunan ana za mu iya fita a guje za mu iya ɗagawa mu sauƙe banda irinsa ciyawa masu farin gemu haka an gane ko amma kamar mu matasa za mu iya fita a guje mu dawo mu yi tsalle mu yi waye kaga ƙarfi ya zo bayan rauni kenan an fahimta bayan an zauna cikin rauni to kuma ƙarfi ya zo to shi ma ƙarfin nan da kake cikinsa to in Allah ya ma tsawon kwana iyanan iyanan zai gushe sun majala min batin kuwacin da'afan shi wannan rauni da ka bar shi a baya zai dawo an fahimta zai dawo kuma in ya dawo ma da farin gashi zai dawo shine da'afan wa shayba bayan raunin ya dawo kuma gami da furfura zai dawo da shi to dukkanmu haka Allah ya halice mu yasa dan adam rayuwarka kadai wa'azi shi wallahi tallahi rayuwarka kadai wa'azi ce da can baka isa ba abin da zaka iya wa kanka amma ka taso kuma har wa'ansu kake share musu hawaye har wa'ansu suna rataye a wuyanka to kuma kana nan kana nan in Allah ya ma tsawon kwana sai ka zama to kuma kai ne wani yake taimaka ma wannan kadai ya isa nuna ma Allah ya isa nuna ma Allah shine al-wahid al-qahar ya isa nuna ma Allah shine al-mudabbiru zaman Allah shi ne mai juyawa da canja al'amura. To Allah ta'ala da yi ma wannan, to ya yi ma ne da hikima, yadda kake tafiya shai'an fa shai'an, to ita ma duniyar tana tafiya shai'an fa shai'an. Yadda ka san ba wani hali guda ɗaya da za ka dawwama cikinsa, haka nan duniyar ba za ta dawwama ba. Ba wanda za a ce tun haifarsa har yanzu yaro ne shi, babu shi, ba wanda za ce tun da ya kai shekarun balaga da ƙarfi har yanzu a haka yake bai canja ba. dole ka canja tun kana tafiya kafa biyu zaka fara rankwafawa a ƙara mata uku kwagiri kana dafawa a ce karka ci jan nama karka sha suga to duk alamun tafiya ne ai ko ka so ko baka so ba tafiya za ka yi wani malami yake cewa kai ka sani inda ya kai shekara 60 lahirar nan da ake faɗa ko a ƙafa ake zuwa kasan ka kusa wallahi ka kusa inda ya kai 60 ka tafi 70 to ko a ƙafa ake tafiya ka kusa gun an fahimta dama ce a amaru kaw a amaru qaumi 60 aw 70 hadisi ne mai inganci manzon Allah ya ce rayuwar mutane na to 60 ce zuwa 70 rayuwar da zaka iya dan fahimtar jin daɗi ko wani abu amma an ka haura 70 zaka rayu amma ba daɗi. za a hana ka komai sai abin da likita ya baka tsari zaka yi inda kana so ka zauna lafiya kana son abu za a ce ba za ka yi ba kana kin abu za a ce za ka yi in dai ka haura wannan shekarun to za ka rayu amma rayuwar ba ta da daɗi ana fahimta to Allah ta'ala ke cewa waye halarci sammai da kasai da abin da ke cikinsu to ko sun faɗa ko ba su faɗa ba amsa shi ne Allah ƙul ka ce musu Allah Allah ne ya ɗau nauyin gabaran halittu da kula da halittun da ciyar da su da arzuta su da kula da iskarsu da ruwan shansu da makoncinsu da hankalinsu da tunaninsu kuma da mutuwarsu duk Allah ne ɗaurayin wannan in ba Allah ba ba wannan mai ba wannan mai iko shi ne Allah ta'ala yake cewa fasa ya ƙulun Allah komin kafircin kafiri in ka mai irin wannan tambaya zai ce Allah ne li'annahum yuqirruna bi anna Allah khaliquhu domin sun tabbatar da Allah ne mahalicin kowa da kowa wa khaliqus samawati wal ardi bainahuma kuma Allah ne ya halicci samai da kasai da abin da ke tsakaninsu fa in ajabuka lizalika idan sun amsa ma da irin wannan amsar qul anta aidan kai mai karatu ko kai ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam ka fada musu cewa Allah ko sun ce ko ba su ce ba amsar shine Allah ne kawai wa ruya malaci an samu ruwaya annahu lamma qala lil mushrikin lokacin da mushrikai suka ce manzon Allah ya ce musu qul man rabbus samawati wal ardh wane ne mahalicin samai da ƙasai faƙalu su suka ce ajib anta to kai maka ba mu amsa haka mushrikai suka faɗa wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa amarahu Allah azza wa jal sai Allah mai girma da buwa ya biya manzon Allah umarni fa kala sai manzon Allah ya ce Allah ya ce da manzon Allah ka ce da su qulillah Allah ne halicin su wannan shine amsa summa qala lahum a ilzama lil hujja sannan aka ɗora musu hujja a wuyansu in kun yadda Allah ne mahalicin samai da ƙasai da abin da ke tsakaninsu ul afatakhastum min dunihi awliya yanzu ku riki wani abin bauta ko bayan Allah in kun san shine ya halice ku da ba ku ya samar da ku ya dau nauyin rayuwarku da cinku da shanku da zuwanku da dawowarku ai wannan wanda yi ma wannan to kuma shi kadai ya cancanta ka bauta masa duk kuma wanda bai ma wannan din ba to bai cancanta ka bauta masa ba yasa Allah ta'ala yake cewa a cikin bakara ko ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum ya ayyuhan nasu ubudu nasu ubudu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum والذين من قبلكم لعلكم تتقون الله يا ايها الناس اعبدوا ربكم يا ku mutane ku bautawa Allah ubangijinku allazi khalaqakum wanda shine halicci ku kaga ce duk wanda bai halitta ba bai cancanta bauta masa ba yasa Allah ta'ala yake cewa wallazina tad'una min dunihi ma yamlikuna min qitmir والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمين Allah ya ce waɗanda ake bauta kowa bayan Allah da gumaka da kafirai da kowa da kowa ma in dai za a bauta masa ba Allah ba to Allah ya ce ma yamlikuna min qitmir ko da irin ɗan ƙyallen da ke rufe ƙwallon dubino ba su mallake shi ba kaga rauni ya ƙare kenan da wufat talibu wal matsalu shi wanda yake bautar wani Allah mai rauni ne shi ma abin da ake bautawa ba Allah mai rauni ne bauta cancantar bauta tana ga Allah a matsayinka na bawansa halittarsa to kuma shi kadai ya cancanci ka bauta masa shi ne Allah ta'ala yake cewa in dai kun yadda Allah ne ya halitta to astakhastum min dunihi awliya ma'anahu innakum ma iqrarikum bayan kun tabbatar bi anna allaha khaliqus samawati wal ard Allah ne ya halacci sammai da kasai istakhastum min dunihi awliya yanzu ku riki wani abin bauta ba Allah ba fa abattumuha min dunillah har kuna bauta waccan abar bautar kuma bayan Allah yani al asnam kamar gumaka wa hum la yamlikuna li anfusihim naf'an wala darra wanda su gumaka da dukkan abin da ake bauta ba Allah ba bai mallaka wa kansa amfani ko cutarwa ba duk abin da za a bauta masa ba Allah ba to bai isa amfana wa kansa amfani ba ko bai isa amfana wa kansa cutarwa ba ana fahimta duk kuma wanda bai isa ije wa kansa cuta ba bai isa jawo wa kansa amfani ba ai mai rauni ne bai cancanci a bauta masa ba an fahimta yasa Allah ne ya ɗau nauyin wannan shi kaɗai ne ya isa ya jawo ma amfani kuma shi kaɗai ne isa ya ije ma cutarwa ba wani wanda ya isa ya aiwatar da wannan akan kansa ma balantana wani yanzu in Allah ya ƙaddaro wani a garin tsallaka titi mashin zai bige shi ya karye kuma Allah ya ƙaddara masa haka ba zai haka zai faru a kansa dolensa sai ya tashi ya je tsallaka titi a mige shi da bayan da zai yi domin kaddar Allah ta haukansa wani zai iya zuwa wani gu na taro a sace mai waya inda ya sani ai ba zai je da wayan ba misali to amma rahin sanin sai je a sace masa rauni ya bayyana amma Allah shi kadai ne wanda irin wannan raunin baya shafarsa to Allah yake cewa to duk wanda za a bautawa ba Allah ba fa la yamlikuna li anfusihim naf'an wala darra su kadai ma a karan kansu ba su isa su amfana wa kansu cutarwa ko amfanarwa ba ai muna da labarin wanda suka kira kansu Allah ai gafir auna ya ce shi Allah ne amma da mutuwa ta zo ya kare mutuwa lokacin da ruwa zai haɗiye shi ya kare wa kansa wannan cutarwar kaga ya kare ta kansa kenan inda da hankali duk wani mabiyin fir'auna daga halakarsa a ruwa to zai gane fir'auna ƙarya yake ba Allah bane ana fahimta duk wani abu da za a ce masa Allah ko a ɗau wani matsayin Allah a bashi to hankali ma zai iya kore wannan abu yanzu a ɗau harkar bokanci boka aduwullah ko wanda zai je wajen boka a duba masa zai kasuwa ko zai aure ko zai samu kuɗi ko zai hau kujerar mulki shi bokan kai ɗin da ka je gunsa kafi yi sanya ji daɗi in neman kujerar gwamna ka je gunsa kafi yi sanya zama gwamna shi yi in an za in an bahi za'i ba zai zama gwamnan ba in an bahi za'i ba zai zama ta yafi kowa kuɗi a kasuwar ba ko a garin to me yasa bai wa kansa ba me yasa kai kuma za ka je gunsa ka nema a gunsa ana fahimta kaga hankali ma hankali kawai ya ya sai kareta dukkan wani abin da aka dau matsayin Allah aka bashi kar aje ma gaman nassi hankalinka kawai zai kore duk wata damar Allah da aka dauka ga dan adam bai sai dauke ta ba wallahi bai isa ba da yau da gobe za ta kareta shi to Allah ya ce duk abin da ake bautawa ba Allah ba la yamliku da li anfusihim naf'an wala darra bas isa su amfanarwa da kansu ba cutarwa ko amfanarwa sai Allah ta'ala ya ce qul hal yasawi la'ama wal basir ka sake tambaye su cewa hal yastawi al'ama wal basiru yanzu al'ama makaho da albasiru mai gani hal yastawiya ne za a zama daya ga mutum makaho ne baya gani ga kuma wani mai ido ne ras iya gani idan ka tahi kwatanta za ka ba su matsayi daya ba za su daidaita ba to wannan balaga ce ta alƙur'ani an gane ko tajbihi Allah yake tajbihil masli haka malaman balaga suke cewa kwatantawa ce ta misali shi al'a'ama din shine alkafir ba wai makaho da Allah ta'ala ya jarbe shi da rashin gani ba duk inda qur'ani yake cewa a'ama kashi 85 ko 90 cikin 100 in dai qur'ani ya ce a'ama to ba wai makaho me wanda bashi da ido yake nufi ba iya nufin kafiri wanda bashi da imani sai yan gurare kaɗan kaman abasa wata walla an ja'ahul a'ama to irin wannan gune ake maganar makaho wanda baya gani amma duk misali da za a kwatanta mai ido zai yi daidai da makaho ko inuwa za ta yi daidai da zafi ko kaza zai yi daidai da kaza to duk misalai ne da Allah ke buga tsakanin al-mu'min wal kafir ko tsakanin al-islam wal kufur tsakanin musulmi da kafiri ko tsakanin musulunci da kafirci al'a'ama shine al-kafir wanda ba shi da imani ba shi da tauhidi al-basiru kuma shine al-mu'min mai imani yanzu a kwatanta kafiri da, da musulmi a fanaji alulun musulmi na kalmujirimi na yanzu ka sanya musulmai masu bin Allah da da'a ga Allah za ka mai da su kamar fajirai masu yi wa Allah gatsali masu yi wa Allah ba daidai ba suna sani wannan misalin ba zai yi ba a wata ayar ma cikin suratul mulki Allah ta'ala yake cewa afa man yamshi mukibban ala wajhi ahada
أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا mm.
أمن يمشي سويا على صراط مستقيم Allah ta'ala ke cewa afa man yamshi mukibban ala wajhihi ga wani misalin da Allah ya kwatanta tsakanin kafiri da musulmi afa man yamshi mukibban yanzu wanda yake tafiya kansa a ƙasa shine mukibban ala wajhihi tafiya yake amma kansa ne a karkafofin a sama ka kaddara kana kallon sa iya wannan zai yi daidai amman yamshi mukibban ala wajhihi ahada shine shirye wannan amman yamshi sawiyan ala siratin mustaqim ko wanda yake tafiya normal tafiya yanda Allah ya kaddara mana a matsayin mu na bayi masu hankali kaga mutum kawai ya cike kansa a kan iya tafiya kafafuwansa a sama ka ko mutum normally iya tafiya irin tafiya ta masu hankali yanzu a kwatanta wancan da wannan ai ba za su haɗu ba in shirya kake nema waye shirye mai tafiya normally idan bata kake nema waye ce wanda ya kifa kansa a kare ke tafiya da kafafuwansa a sama to Allah iya kwatanta musulmi mai bin dokokin Allah mai bin sunnar manzon Allah to shine mutumin da yake tafiya da kafafuwansa kuma Allah ya kwatanta kafiri wanda ya ƙiye bi Allah ya ƙiye bi manzon Allah kamar mutumin da ya cike kansa a kar iya tafiya kafarsa a sama kaga wannan misalin duk gidadancin ka za ka gane to wancan shine wancan kuma wannan shine wannan an fahimta to Allah ta'ala yake cewa qul hal yasawi al-a'ma wal basiru am hal tastawi az-zulumatu wan nur Allah yace a tambaye su da az-zulumat duhu ko dufai ba duhu ɗaya ba dufai za su yi daidai da haske za su yi daidai gagu duhu ne baka ko iya ganin hannunka ga kuma haske ne duk abin da ke gabanka kana gani da shi wancan duhun da wannan hasken zaka daidaita su ba za su daidaito ba to sai Allah yake nufin kan cewa az-zulumatu din al-kufur kenan shi duhun kafirci kenan an-nuru kuma shine al-islam al-islam wal iman was sunna shine an-nur din kenan kaga da duhu kafirci da haske musulunci da imani ba za su taba zama daidai ba sai Allah yake cewa amja'alu lillahi shuraka am din ma'ana bal su dai kafirai da wanda suke bautar wani Allah ba Allah ba suna jingina wa Allah kishiya ne kawai ya ce abu kaza Allah ne lata Allah ne uzza Allah ne manata Allah ne to kishiyoyi suke jingina wa Allah am ja'alu ay bal ja'alu lillahi shuraka sai Allah ta'ala yake cewa a tambaye su khalaqu ka khalqihi waɗanda suka ba su matsayin Allah suke bauta musu shin suna halitta irin halittar Allah ana fahimta duk wanda za ya kiraye shi kaza kaza kaza har a bashi matsayin Allah to Allah ya ce a tambaye shi iya halitta irin yadda Allah ke halitta domin Allah ya nuna raunin ɗan adam sai yake cewa ya aihuwan nasu duriba masalun fasta mai ula
يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب Allah ce ya yi wannan su ya ku mutane duriba masalun duriba fi'il wa fa'il ne an gane ku Allah ya buga muku misali fastami ulahu ku saurara ku ji Allah ya ce mutanen duniya ga misali daga Allah ko kowa ya kashe kunnen sai ji wannan misali Allah ya ce innal ladhina tad'una min dunillah duk wanda ake bauta masa ba Allah ba sai Allah ce lam yakulu qutu baban bai isa halicci ko da kuda bane ine su bab duk wanda za a bahi matsayin Allah to Allah ya ce a faɗa masa ko kuda bai isa halitta ba kai ba ma shi kadai ba wala wajita ma'ula ko da za su taru da kafirin kuda da na arewa da na gabas da na yamma su haɗu a gu ɗaya a ce ku halicci kuda guda ɗaya wala ba su yi sa ba hina wala wujita ma'ula ko da za su taru kai Allah ya ce wa in yasluhum zubabu shay'an idan kudan da suka kasa halitta ya zo ya faucewa wani wani abu to la ya san izuhumin bai sai je kwato ba an bayyanta kana can koko ko kunu ko fura ko ya kuda ya zo fu ya hauka ya tashi ai sau kasar ta yi akwai abin da ya ɗauka kai ko bai ɗanɗana ba a fiffikensa da ƙafafunsa duk sun ɗau wani abu ai to Allah ya ce ba ka yi sau kwato ba ko kai sau kwato Allah inna Allah ala kulli shay'in qadir to Allah ya ce wanda ainihin ya a wanda kuda ya kwace masa ya kwace masa wani abu ya isa ya kwato to mutumin da kuda ma zai ma fashi baka isa ya kwato ba to Allah ya ce da ufa talibul matsalu da mai bautar da wanda ake yawa bautar gaba ɗaya sun yi rauni kuma gaskiya bane su dai ma qadarullah ka qadari ba su ba wa Allah matsayin da ya cancanci su ba shi ba to wannan shine rauni na dan adam da dukkan abin da ake kwatanta shi da Allah ba Allah bane ba ana fahimta sai Allah ta'ala yake cewa suna halitta irin halittun Allah fatashabahal khalqu alaihim har su kasa gane halittar su da ta'ala har a samu cakudedeniya a ci a wannan halittar Allah ci a wannan halittar su ne suna halittar ballanta na maka ta faru sai Allah ke cewa qulillahu khaliqu kulli shay a faɗa musu ko sun so ko ba su so ba Allah ne mahalicin komai gaba daya kuma huwal wahidul qahhar Allah shine daya daya ko mai rinjayi al wahid shine daya da ba na biyu an gane ko daya dayan da ba shi da na biyu shine Allah al qahhar kuma shine mai rinjayi wanda babu wani abu da ya isa ya ja in ja da Allah babu shi shine matsayin aljabbaru da alqaharu alqaharu shine mai rinjaye akan kowa dukkan bayi dukkan su a ƙasan mashiyar Allah suke duk ƙarfinka idan Allah ya so sai ya kwace ƙarfin duk ƙarfinka idan Allah ya so sai ya makantar da kai ina ƙarfin kuma yake duk arzikinka idan Allah ya so lokaci ɗaya sai ya talwatar da kai duk mulkinka idan Allah ya kaddara sakan ɗaya suka sauka daga mulki ba magana ta ƙare ba to shi ne alwahid har amma Allah ba shi da lokacin ƙarewa ba tenuwa ba juyin mulki ko ba wani abin da zai rage ƙarfin mulkin Allah babu shi amma duk abin da ka sani ba Allah ba akwai lokacin da ko ya so ko yaƙi sai ya ga wannan gun ya bar shi ko iya so kuma ko ba ya so to wannan shine rauni irin na ɗan adam kuma Allah shine mai rinjaye akan kowa نعم آية جمال أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا نعم ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع مم.
أو متاع زبد مثله مم.
كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء مم.
وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال Allah ce ga wani misalin ma da Allah iya buga mana misali ne a gane girman musulunci da kuma raunin kafirci Allah iya buga mana misali a san matsayin mai imani kuma a san raunin kafiri duk irin wannan misalin Allah yake buga mana domin kwakwalwarka ta gane addinin musulunci shine addinin bi daga rayuwa har mutuwa kwakwalwarka ta gane ma cewa kafirci ba abin bi bane tun a duniya ma Allah yake bayyana rauninsa tun a duniya Allah yake bayyana makomarsa kuma shi mai imani tun a duniya Allah yake bayyana matsayinsa kuma Allah yake bayyana makomarsa ana fahimta to sai Allah yake cewa an zala minas sama'i ma'a wani misali kamar ruwa ne da Allah ta'ala ya sauka da shi daga sama fasalad audiya audiya jam'i ne na wadi wadi kuma shine alhafra alhafra sagira an gane ko kamar wani kwari ko wani rami wanda ruwa zai dinga gon- gangarawa iya kwarara da cikinsa kamar ruwa ya sauka kuma ya samu kwalbet irin waɗannan ko ramuka a jeji ruwan iya ta shiga iya wucewa fa hatta malahassailu zabadan rabiya asayil shine gudanar ruwan a cikin kwaruruka ko kwalbet to zai dinga iban zabad shine alkhabas kamar wani citon rake ko ledan fiya wota ko wani tsumma ko wani abu abola in ana mamakon ruwa ka je ka tsaya kwalbet da duk samansa za a ga yayi ne iya ta wucewa amma ruwan iya ƙasa wani ma har ambaliya zai yi titi kaga irin citon da ruwan ya jawo duk gashi nan ya bar shi a titi shi ka ka duba ƙwar'ani ma nan har citon da yake kan ruwa bai bari ba domin a buga ma misali ya hau ƙwaƙwalwarka sai Allah ce fata malasailu zaba da rabia she ruwan ya ebo yayi da cito da ya kazanta da waye duk ruwan ya tafiya da ita Allah ya ce wa min ma yuqiduna alaihi finnar da kuma wani- wani misalin abin da kuke kunna wuta ƙarƙashinsa ku gasa shi ku fidda wani abu bayan ya ƙone kamar ƙarafuna da ake gasa su ake iban ma'adanai a jikinsu ibtiga a hiriya wani ƙarfin sai ka gasa shi za ka ɗauki kayan adon da ke cikinsa hatta zinare da azurfa sai an babbaka su an ƙona sannan a ebe amfanin cikinsa au mace ko wani abin amfani zabadun methilo to samansa akwai kura samansa akwai cito samansa akwai akwai datti sai an kone dattin sannan amfanin zai biyo baya ana fahimta to sai Allah ce kazalika yadribu Allahu al-haqqa wal batil haka Allah yake buga misalin tsakanin gaskiya da barna ana fahimta misali idan an yi ruwa ya cika kwalbet za ka ga citon rake ledan fiya wuta juji bola duk sun zo sun shafe kan kwalbe ɗin ko ganinsa ba ka yi yanzu wani abin da ya shafe kan kwalbe ɗin gaske ne idan ka taka zai ɗauke ka to ƙarya kenan an fahimta dandanin ƙasa da idanka yake nuna ma ko ƙasan kwalbet ɗin da kake ganin dandanin ƙasan wanda in ka taka ba za ka yi ƙasa ba wani kuma shi ne gaskiya ana fahimta to Allah ta'ala yake cewa fa'an mazabadu kumfa ta ruwa da ya ebo cito da yayi ta hayaniya da yayi fa ya zahabu jufa'an to zai tafi jufa'an ai lamata alahu zai tafi ba wani amfani a jikinsa shine jufa abin da zai tafi ba wani abin da zaka dauka kai amfani da shi ana fahimta duk abin da ruwa ya jawo ko cito ko wani abu daban to Allah ta'ala ce zai tafi zai tafi jufa'an ai abu ne wanda zai tafi a banza ba wani amfani da zaka yi da shi amma wa amma ma yanfa'un nas duk abin da zai amfani mutane to Allah ya ce fayyamkusu fil ard shine zai tabbatu a bayan ƙasa kazalika yadribu Allahu al-amsal hakanan Allah ta'ala yake buga muku misali abinda Allah ta'ala yake nufi anan wallahu a'lam cewa a al-haq ita gaskiya ita ce akwai amfani a jikinta akwai moro-moro a jikinta ko ba ta canjawa gaskiya ɗaya ce an gane ko amma ita ƙarya sai Allah ya kwatanta ta da citon da ruwa yake jawowa ba gaske ba ce daga ruwan ya wuce to za a gane cewa ƙarya ce abu yasa duk inda ƙarya ta kai ko da za a yi taron dangi a kan ƙaryar ka ba ta lokaci ba inda za ta je ka yi haƙuri ka ba ta lokaci wallahi sai Allah ya gwada muku cewa wannan ƙaryar ƙarya ce ita kuma gaskiyar nan gaskiya ce ana fahimta to sai Allah yake kwatanta ƙarya da a kamar cito da ruwa ya jawo shi ko kuma abin da ake babbaka ƙarfe citon da dattin wuta ta ƙone shi ta bar kuma ƙarfen da za a yi amfani da shi to citon da dattin da wuta ta narka ta ƙone shi ne ƙarya ba shi da matabbaci amma ƙarfen da wuta za ta bar shi bayan ta gasa dattin ya wuce to shi ne kuma gaskiya shi ne amfani to Allah kamar iya cewa dukkan abin da za a bauta ba Allah ba dukkan wani addini to tamkar kumfa ce akan ruwa tafiyayyen abu ne ba shi da matabbaci amma addinin musulunci tabbataccen abu ne kuma kamar misali Allah iya cewa ita addinin da ba musulunci ba tamkar karfe ne mai tsatsa da datti idan an zo an sa shi a wuta wuta za ta babbake wannan tsatsa da dattin ta kone shi ka neme shi ka rasa to shi ne ƙarya da addini da ba musulunci ba amma abin da wuta za ta gasa ta bar shi to kuma shi ne gaskiya kamar shi ne musulunci ana fahimta duk wannan misalai ne Allah ta'ala yake bugawa shi yasa ya ce kazalika yadribu Allahu al-haqqa wal batil kamar Allah ta'ala iya buga tsakanin misali tsakanin ƙarya da gaskiya az-zabadu fa yazhabu jufa'an yayi da cito da ruwa ya ebo to shikenan zai tafi ba wani amfani a jikinsa amma ma yanfa'un nas abinda zai amfani mutane fayyamkusu fil ard shine zai tabbatu a ƙasa ba zai gushe ba kazalika yadribu Allahu al-absar haka nan Allah ta'ala yake buga misali wanda zai fito fili kowa ya gane aya ta ƙarshe mala للذين استجابوا لربهم الحسنى والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم na'am وبئس المهاد Allah ce lillazina tajabu li rabbihimul husna wanda suka karba da awan Allah suka musulunta suka gane wannan musalan suka bar kafirci suka yi musulunci suka bar sabo suka yi da'a suka bar shirka suka yi tauhidi suka bar bid'a suka yi sunna to lahumul husna suna da alhusna shine aljanna duk wanda ya karbi sakon Allah har zuwa mutuwarsa to Allah ya ce a mai albihir da aljanna wallazina lam yastajibu la amma wanda ba su amsa kiran Allah ba suka yi kafirci suka yi son zuciya to Allah ya ce law anna lahum ma fil ardi jami'an da duk abin da ke bayan ƙasa mallakar su ne wa mithlahu ma'ahu da kwatankwacin wata duniyar ta biyu bayan wannan duniyar to bi isa ya fanshe su abun Allah ba duk abin da yake duniya nan kafataninsa a ce mallakar kafiri ɗaya ne kuma da wata duniyar bayan wannan a ce za a ba da wannan abin Allah kar ya sashi a wuta ya fasa Allah ba zai karba ba an fahimta wa mislahu ma'ahu Allah ce labta daubihi wallahi bi sai fashe shagun Allah ba ulaika lahum su'ul hisab irin waɗannan suna da mummunan hisabi ina Ibrahim naka'i yake cewa ai hisabin da za a yi musu Allah ba zai musu gafarar komai ba hisa suke da mummunan hisabi duk abin da suka yi wa Allah sai ya dau mataki a kansu Allah ya raba mu da irin wannan mutane wa ma'awahum jahannam makomar su jahannama wa bisal masir kuma makoma in jahannama ce wa bisal mihad an gane ko wa bisal mihad makoma idan shimfida idan wutar jahannama da mace ta yi muni Allah ta'ala ya tsare mu mun zo inda zamu tsaya insha Allah lokaci yayi kamar yanda tsarin karatun dama na awa daidai ne insha Allah abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan sa abinda ne kuskure kuma Allah ta'ala ya yafi mana Allah ya nuna mana gaskiya gaskiya ce ba mu ikon binta Allah ya nuna mana ƙarya-ƙarya ce ba mu ikon guje mata kamar yadda aka samu ɗan mantuwa farkon darasi ba mu ambaci kwanan wata ba yau biyu ga watan ramadan shekarar hijira 1445 kuma goma sha biyu ga watan uku na miladiya 2024 insha Allah wannan shine kwanan wata da muke tafiya da shi a koda yaushe muna yi wa kowa da kowa fatan alkhairi da ƙarshe akwai yan uwa aminai da suka biyo mu wannan darasi domin su gane wa idanuwansu abin da ya faru akwai alhaji babai wanda dan unguwan nan ne kuma aminin mu ne dan kasuwa muna masa fatan alkhairi akwai alhaji bello dahiru muhammad wanda shi ma kusan dan unguwa ne anan amini ne dan uwa ne shi ma ya zo wannan gu muna masa fatan alkhairi akwai malam babangida umar wanda shi ma tun daga can unguwar mu ya biyo mu domin ya gane wa idansa wannan karatu da buɗe shi da fara shi muna masa fatan alkhairi akwai malam wanda muke tare da shi kusa da ni wanda shi ma tun daga can kumbiya kumbiya ya taho domin ya gane wa idansa wannan karatu muna masu fatan alkhairi akwai alhaji abba mai yadi shi ma muna tare da shi a nan da sauran dai al'umma da yawa wanda wa'an suna waje irin su lawan tela da sauransu da yawa irin su alan guburu ga mu limamin masallacin nefa da yan uwa duka dai muna tare da su wanda wa'an suna waje idan mu bai gansu ba da wanda muka ambata da wanda ba ambata ba duka muna yi wa kowa fatan alkhairi muna ƙara jaddada addu'ar mu ga yan wannan majalisi shugaba da limamai da na'ibai da ladanai Allah ta'ala yi wa kowa sakayya da aljanna muna ƙara addu'a ga alaramma Allah ta'ala ya saka musu da alkhairi ya biya bukatunsa na alkhairi duniya da lahira muna ƙara addu'a ta musamman ga 'yan midiya wanda suke bibiyar mu ko'ina ba dare ba rana suna yaɗa wannan da'awa bayan wannan ƙasa ma tana fata ƙasashen musulunci ana amfanuwa da wannan da'awa gida da waje to muna musu addu'an Allah ya saka musu da alkhairi suna yin aiki ba dare ba rana da kuɗinsu da lokacinsu Allah ta'ala ya musu akayya da aljanna ya biya musu bukatunsu na alkhairi ya ji kan mahaifansu ya shirya da zuriyarsu da namu gaba daya Allah ta'ala ya mana albarka ya samu wani lafiya اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته